بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدريك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية نعم وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية سكرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعي كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الحاقة مكية وهي اثنتان وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها سرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل خاوية وهل ترى لهم من باقية suratul haqqati wannan sura ana ambatanta da haqqatu yana daga cikin sunayen tashin kiyama duk abin da yake da girma ko yake da ban tsoro yana samun sunaye da yawa shi yasa tashin kiyama take da sunaye da yawa shi yasa mutuwa take da sunaye da yawa saboda su ababen tsoro ne kuma abubuwa ne masu muhimmanci ga rayuwar kowa tana da ayoyi hamsin da biyu wasu kuma sun rubuta hamsin da ɗaya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim alhaqatu alhaqatu alhaqatu alqiyamah tashin qiyama sumiya yawmul qiyamati bil haqati za tashin qiyama an ambace da wannan suna allati yahiqu fiha ma ankara من البعث والحساب ما أنكرت من البعث والحساب والجزاء نعم أرنن أبند أكي إنكار زي تبتا نعم شين تاشي قيامة شين حسابي da sakamako to kowa zai gan shi tabbas sai sa ka ce alhaqatu ma'ana kamar alhaqiqatu yau ne kowa zai ga tabbas هذا الذي كذبوا الآن يحق في ذلك اليوم duk wanda ya karyata tashin kiyama a duniya in yaje lahira aka dai tashin kiyama dole sai gaskata saboda ya ganshi a fili hatta la yumtara fihi ba za a kwakwanta cikin tashin kiyama ba aw al haqatu al muthirat li zalika ko kuma al haqadin ita za ta bayyana gaskiya duk dai sunan al haqatu ne mal haqatu menene wannan al haqadin tashin kiyama تعظيم لشانها وان انا جرم ما لمرنت الحاقة مبتدأ ما مبتدأ نبيوني الحاقة نبي لا بار مبتدأ نبيوني مبتدأ نبيوني لا بار سنو لا بار مبتدأ فرقوني وما أدراك منين يسنى دكي علمك كو علمك يسنى دكي يا رسول الله ما الحاقة أبن داكي جمع تاشن قيام النم ما هي الحاقة وين يسن جرمان در جرمان تاشن قيام ما هي الحاقة وشيشي وشرانا شوانن تعظيما لشانها أنا جوا لمرين دا to to ma'ana dai an fara da wannan suna saboda za a kawo abubuwan da za su shafi wannan ranar a cikin surar amma dai za a faɗi tukun da mutane da suka ƙaryata ranar suka ce ba su yadda ba daga wanda suka wuce kafin a zo na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kazzaba samudu samudawa mutanen annabi salihu sun ƙaryata wa adun da su da adawa mutanen annabi hudu dukkan sun ƙar- sun ƙaryata fil qari'a nan ma sunanta ne al qari'a to shi ma sunanta shi kiyama ne a adun wa samudu kazzabata bi yawmil qiyamati sun ƙaryata ranar tashin kiyama kuma an ambace ta ƙari'a kamar take da sura can ma akwai sura ta ma ƙari'a kamar ƙari'a kuma adira kamar ƙari'a summi alƙari'ata an ambace ta shi kiyama alƙari'a aidan li annaha tagra'u al-quluba tana kumbasa zukatan mutane ma'ana tana tana bubbuga zukatan mutane bi ahwaliha da ababen tsoronta ba amma ga mu da su wajen samu da mutane annabi salihu da suka karyata wannan ranar tashin kiyama suka karyata Allah suka karyata annabin Allah annabi salihu suka ki su shi a fa'uli ko bi dagiyati sai Allah ya harakar da su aka harakar da su da tsawa samudu qaumu salihin samudawa mutanen annabi salihu uhuli ko an halakar da su bi sai hatin mutajawizatil haddi fi shiddati jibrilu aka sa ya zo ya daka wani irin kara wanda ba taba isa duniya ba duk sai da suka yi ta mutuwa saboda tsananin wannan karar to da shi aka halaka su saha jibrilu jibrilu ne yi wannan kuwar yi wannan karar fa huli fa halaku gaba ɗaya suka halaka su haka suka kare su kan mudawa mutanen annabi salihu su ne wanda su suna da dukiya har ma idan lokacin zafi ya yi to sai su aura daga doron ƙasa sai su shiga ciki sai su samu dutse ato babban dutse sai su zo su rarake dutse sai su yi gidaje a ciki sai su koma cikin dutsen ba za su ji zafi ba babu ba zafi mai yawa ba sanyi mai yawa ma'ana sun koya kenan haka suke shi yasa annabi sani yake ce musu atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta tabasun wa tattakizuna masani ala'allakum takhludun haka kuma suka gina kamfanunnuka a duniya ba ta samu da suka gina kamfanunnuka masu yawa irin su ba wai za ka rashin barashin jabbari idan kuma wani abu ya haɗa su da wani in suka kama shi babu ragawa shi ne wai za ka rashin barashin jabbari na Allah ya ce musu fattakullaha wa ɗi'uni annabi sa'adu yana ce musu ku ji tsoron Allah abinda kuke yin nan baya kaiwa kuma ku bi ni a abin da ke gaya musu amma ina sai suka ƙi to sun samu dawa kenan wa ma'adun masu kuma adawa mutanen annabi hudu wa ole ko an harkar da su birihin da iska ne sarsarin mai tsananin gaske shadidati sauti mai tsananin wato muri kuwa wata iska aka sako musu ga tsara a cikin iskar da kuma karfi iska za ta iya daukan za ta iya ciban dutse ko kuma bishiya komin girmanta ta tumbuka bishiya ta je ta jefa da ita wani waje haka wannan iska take atiyatin mai ƙarfin gaske ƙawiyatin iskar mai ƙarfin she shadidatin mai tsanani ne ala adin akan adawa ma kuwatin wa shiddatin ba su ne da aka ce aka fara musu wazi suka ce wa ya kai su ƙarfi ba mana shaddu min naku watan Allah ya ce musu awalan yaran lazi khalaqahum huwa allazi ashaddu min watan suka ce wa ya fi su ƙarfi Allah ya ce ai wanda ya rishe su ya fi su karfi to tunda suna da karfi da aka zalaka da suka kara su da iska mai karfi ta zo ta kama da su wasu da te sakharaha alaihim wannan iskar Allah ya hore ta ya sakkare ta ya barta a kansu arsalaha Allah ya turo ta bil qahari da karfin Allah da ikon Allah alaihim ta zo ta sauka a kansu saba layalin tana kadawa kwana bakwai wasu maniya ta ayyamin ranaku takwas mana sati guda ta yi awwaluha farkonta min subhi yawmil arbi'i daga asuba ranar laraba ta fara lisa manin baqina min shawwalin shawwal saura kwana kwana takwas mana shawwal watan sallar nan da zai shigo kenan eh yana da kwana 22 aka fara musu wannan iska wa kanar fi ajli shita'i kuma gashi tsakiyar hunturu ne ajli shita'i tsakiyar hunturu ne husuman aka yi iska kuma ajere aka yi ta bata yankewa bi akhiril arbi'i har karshe a cikin karshen wannan laraba ta karshe mina shari na watan shawwal din dan marar umur rihu iska nan ita ce ta halaka su gaba ɗayan su وترى القوم فيها صرعا na'am ذاك كمتاني كبادئا duk sun kwanta sun halaka a cikin wannan iska maduruhina jefaffu ne ga sunan ga gawa wa kiya jejjefe ba mai kunne su to kowa ya halaka wa zai kunne wani in banda annabi salihu da mutanen da suka yi imani da shi suka bi shi ba wanda ya rage kafin nan duk sun halaka haliki na halakaku ne fa annahum ajabu nakhlin in ka gan su ka shi kututturan dibino ne usuli nakhlin kututturan dibino ne kawiyatin wanda ba su da komai saqilatin wanda suka fa- fado farikatin marasa bishiyoyi a kansu na'am ga suna dama manya-manyan mutane ne su bayan annabi ah, annabi nuhu na'am da aka yi tsufa nan Na'am.
aka halaka duniya gaba daya Na'am.
to da annabi nuhu ya fita daga jirgi ya fita da mutanen sa wanda suka yi imani duk su ma suka rasu ya saura daga shi sai ƴaƴansa mutum uku ƴaƴan nasa samu da hamu da ya fito na'am to su suka koma aka fara haihuwa to garin da aka fara yi shine garin adawa to yin tufara na sai ya zama kamar ya yi musu tafi sai suka zama manya-manyan mutane karfafa ga tsayi ga karfi to shi ne sai suke ganin ma ai ba taɓa halittar irin su ba saboda haka su za su ja da ubangijin nasu to da ya kawo musu annabi suka kibinsa to shi ne allah ya musu irin wannan sakamako wa hal tana lahum min baqiyatin shin ka ga ragowarsu ba su da ragowa sai dai labari babu mutu- ba a da ɗaya da ya rage a duniya yanzu babu ba samo da ɗaya da ya rage a duniya yanzu duk sun tafi duk kafiran da Allah zai halakar ba zai rage koda na misali ba gaba ɗaya yake gamawa da su ina min baqiyatin lam tabqa fihim baqiyatu babu wani wanda ya rage a cikin su duk sun kare na وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فأصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية وجاء فرعون sai fir'auna kuma aka kawo shi daga baya kaga shi tsakanin fir'auna da su ai da nisa su ai sun riga annabi ibrahim ma adawa daga annabi nuhu sai su daga baya aka yi samudawa sannan annabi ibrahim ya zo daga baya sannan aka yi aso annabi yusuf annabi ishaqa annabi yaquba annabi yusuf aka yi ta yi kafin annabi musa tsakanin da nisa amma da yake fir'auna shi ma makarnashi ne shine sai aka harafta shi a kansu waja'a fir'aunu sai aka yi fir'auna kuma ya zo shi ma da irin nasa salon da irin nasa ƙarfin da irin nasa ikon shi kuma an ba shi dama an ba shi mulki wa man qablahu arba- da wanda suke biye da shi arba'ahu wanda suke binza kazalika su ma sai suka zo duniyar ata fir'auna wa qaumuhu ah, bil alqibtu fir'auna da mutanen sa kibdawa su ma sun zo sun yi zamani a su ma sun zo sun yi barnasu su ma karshen su sun ga shiya hun minal yammi ma ga shiya hun wa dalla fir'auna qauma huwa ma hada su kuma a ruwa ka jefa su eh fir'auna da ya gama sharrukansa yayi tai yayi tai yayi sharrukansa ya gama to sai kafin ya halaka sai jibrilu ya zai same shi da suran mutum sai ce ya gari da sarki na zo ne in maka tambaya yanzu misali kana da bawa bawan nan ka rike shi ka yi masa komai duk abin da ake yake dan adam yake nema a duniya ka yi masa sai bawan nan ya bijire maka duk abin da kake so ba zai maka ba duk abin da baka so shi yake yi wani irin hukunci ya kamata ka yi masa ya kai daɗe sai firawuna ya ce "Ha, wannan bawan ai ba abin da ya dace da shi illa a sa shi a cikin ruwa a danna kansa sai a ɗauko laka sai a sa a cikin bakin sakar ya yi ihu ga laka ga ruwa ya ƙare da haka shi kenan sai jibril ya tafi shi kenan ya yi wa kansa hukunci yasa da aka je za a halaka shi da ruwa ya dulmoya shi jibril sai ya zo ya ce to ga yana ni bakon ka ne dama kai kai wa kanka hukunci kai ne ba wanda na fara ni Allah ya halice ka yayi maka komai ba abin da bai baka ba duk abin da dan adawa yake samu a duniya yayi maka har mulki ya baka daga karshe ko mai kai masa budurci saboda ka yau wannan ruwan da kace za a saka gashi nan lakan da kashe a sa a bakin ka gashi ya ɗebo laka sai ya ya yunke bakin da haka fir'auna ya kare wal mutafikatu mutanen annabi ruhu su ma sun zo su ne garin mutafika mutafika sunan gari ne ahalaha ko kuma eh, ko kuma ahaluha mutanen mutafika ne mutafika sunan gari ne garin annabi ruhu sunan garin kenan mutafika quraqo miludin su ne garuruwan annabi ruhu inda ya zauna ah, ma'ana mutanensa su ne ake je ce maka mutanen mutafika bilhadiyati zuwa sun zo da irin nasu kuskure a tawo bilfi'ilati zati bilfa'alati zati alkhadai sun zo da ayyuka dukkan su ba aikin kirki aikin banza su ma suka yi kamar wadancan ne da suka gabashe su adawa da samudawa da fir'auna su ma mutanen annabi ko da yake su mutanen annabi lutu sun riga fir'auna shi annabi lutu ya yi zamani da annabi ibrahim to annabi ibrahim kuma kaga ai annabi musa ai can jikan jikan sa ne can nesa to a saura sola rabbihim su ma suka saba wa manzon ubangijinsu annabi lutun kenan lutan su mutanen mutafika ko a kazahun a kazatan rabiya Allah kuma sai ya yi musu kamu a kazatan kamu rabiyatan mai halakarwa a halakahun Allah Allah ya halakar da su bayan a kazahun a kazatan za'idatan fi shiddati Allah ya musu wani irin kamu mai tsanani su kuma da yake aikinsu neman maza suke yi maza da maza suke yi mana neman jinsi suke tsakaninsu to shine su kuma annabi lutu yayi musu yayi musu wa'azi yayi musu wa'azi kan karba to Allah ya turo mala'iku su zo mala'ikun da suka zo da aka dace halakar da su su kuma sai aka kasar jibril ya zo ya daga daga kasa sai da ya kai sama sai ya juye su shi kenan sai suka dawo dukkan su gaba daya kowa ya dawo ta kai ta kai da shi kenan wuyar sai ya karye da aka dai su ma suka kare inna lamma taqaddama إنا لما دل الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتئرها أذن واعية إنا لما ذكر الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا ubangiji ya ce ni yawa Allah ya ce maka inna shi kadai ne eh shi ba tare da wani na girma ne haka sarakuna suke yi mu muke yin kaza kuma shi yake yi to saboda haka wannan ana ce masa nunu ta'zimi nuni ne na girmama Allah da ikonsa da mulkinsa sai ce mun yi kaza mun yi kaza shi kadai ne ba wanda bai taba haɗuwa da wani ba shi bai da abokin shawara bai da waziri bai da aboki bai da kowa inna lamma dagal ma'u Allah ya ce yayin da ruwa ya daga lokacin da aka yi dufa da na annabi Nuhu ku da ake wa wa'azi mutanen Makka ku ji inda kuka fito yayin da annabi Nuhu yawa zanci mutanensa suka ƙi karɓar wa'azi ala fauka kulli shay'in ruwa ya ya hau komai minan jibali duwatsu sun babu duk sun lube a cikin ruwa saboda ruwan sama da ƙasa ne wa fajjarna al-arda uyuna fajjaka al-ma'u ala amrin qadira ruwan sama yana yi ruwan ƙasa kuma ya bulbulo yadda ake ruwan sama haka ƙasa ma take yi inda ruwa yake sauka a sama muke gani yadda ruwa yake sauka to ƙasa gaba ɗaya ta ma haka ta zama sai zama ƙasa ruwa sama ruwa shine Allah ya ce faltakal ma'u ruwan sama da na kasa sun suka hadu to kaga in kace ruwan ka tsira daga ruwan sama to ruwan kasa kuma fa ko a cikin dake yake yana kurkulowa to da haka suka halaka Allah ya ce to a wannan zamanin لما نقل ماء على فوق كل شيء من الجبال في زمن الطوفان ما أرسل الله من ماء إلا مقدر بمكيال إلا يوم هلاك قوم نوح نقل ماء على الكذان ruwa ba a taɓa kawo ruwa fiye da ƙima ba kullum auna shi ake yi duk ruwan da ake saukarwa a duniya gaba ɗaya in lokacin kawo ruwan yayi mika'ilu ne yake auna ruwan sai ya ɗebo daidai iyawo da zai shi duniya shi zai kawo kuma shi ne zai za a yi ruwan sama a duniya gaba ɗaya duniyar kullum yana da ma'auni to haka ake auna shi kullum amma ran da za a halaka mutane annabi nuhu aka cewa mai ka'iru babu aunawa saki ruwa kawai shikenan sai aka bar ruwan aka ba shi dama kawai ya sako to in aka ba wa ruwa dama a cikin sakonni sai ya kare duniya haka in aka ba wa iska dama a cikin sakonni sai ta kare duniya to duk abin da Allah ya ba wa dama a sani ya isa ya zama runduna rundunar yaƙi daga Allah kafiran annabi Ibrahim da suka yi sauro fa da shi Allah ya haraka su sauro tunda su suna ji da karfi suna ji da mulki da waye sai Allah ya ce to ga sauro ya je ya gama da su sauro aka tura musu kowa sauron ya zo sai ya shiga cikin hancinsa kafin ya ankara sauron sai ya tafi in ya tafi zai shiga cikin kwakwalwa sai Allah ya hana sauron mutuwa sauron sai ya je cikin kwakwalwa sai ya ciza in mutum ya ji cizo a cikin kwakwalwa sai ya rasa inda zai sa kansa ya zo ya tabuka kan a dutse ne a bishiya ne wa zai fasa ya cire wannan sauron da in kan ya fashe sauran zai fita shi kuma ina yake duk da haka suka halaka suka yi ta buga kawunan su a duwatsu suka yi ta buga kawunan su a itatuwa haka dai duka kawunan suka farfashe haka suka kare to shi ne ruwan da aka kawo za a yi tsufanin annabi nuhu shi ba auna ba a ruwan kawai aka sako shi kamar nakun allah shi na ɗauki iyayenku aba'akum na dauko iyayenku ko kakannin kakannin ku can haman na aba'akum wa antum fi aslabihim na dauko iyayenku ko kuma kuna bayan iyayen naku kazalika hamalakum fil jariyati haka Allah ya dauke ku ya samu a cikin wannan jirgin annabi nuhu wanda bai shiga cikin jirgin annabi nuhu ba bai rage ba duniya iya wanda yake cikin jirgin annabi nuhu shine ya zaura a duniya har tashin duniya amma duk wanda bai samu shiga jirgin annabi nuhu ba sunan sa lakakke da shi da duk abin da yake dauke da shi babu su fil jariyati safinati a cikin jirgi allati amilaha nuhun jirgin da annabi nuhu yayi wa najahuwa annabi nuhu ya tsira wa man kana ma'ahu da wanda suke tare da annabi nuhu sun yi imani ko da yake mutane kaɗan ne suka yi imani da shi wa ma amana ma'ahu illa qalilu ko sun ce mutum bai fi mutum arba'in ba suka yi imani da shi wasu ko sun ce a ai ma ba su kai arba'in ba ko sun ce ma bai fi mutum takwas ba su kai imani da shi ala kulli halin dai ba su da yawa amma har da haka da yake Allah Allah ne annabi Nuhu yana nan da annabtansa da manzancinsa da komai har ma yana cikin ulul azmi saboda haka duk mutum in Allah ya turo shi ya ce wane ne sai mutane suka ce ba sa yin sa ba ruwan Allah ya sun suka sani ba zai rage shi da komai ba su ne za su sha wahala shi ba abin da zai rage shi matsayin sa yana nan a wajen Allah na wa man kana ma'ahu fiha wa gharikal baquna sauran duniya gaba daya haka suka dulmuya a cikin ruwa suka halaka Allah ya yi haka lina jara halakum lina jara halakum tazkiratan Allah ya yi wannan aiki saboda aikin ya zama wa'azi izina a gare ku hadhihi al-ma'arata wannan aikin da Allah ya yi ya halaka mutane ya dauko wasu a cikin jirgi wanda suka saura a cikin jirgi su kaɗai ne suka rage har suka sake haifan duniya wai in jawo mu'minina shine tsiratar da mu'minai wai hilakul kafirina da haraka kafirai Allah ya yi shi ta zikiratan wa'azi ne, izatan ya zama wa'azi lakum a gare ku, ku wa'azantu da wannan cewa Allah ba a masa ba a masa kazalanda kuma ba a wa Allah shishigi ko kuma a ce a Allah shi Allah ya ce a yi a ce ba za a yi ba in ya ga dama ne yake bari in bai ga dama ba dole za a bari ko ba a so wata iya ha uzunun kunnuwa uzunun ko uzunun uzunin kunnuwa yadda masu kiyayewa wata iya haɗu su kiyaye wannan kissa cewa ga yadda annabawa suka yi da mutanensu ga abin da ya samu mutanen to duk mai kunne kunne mai jiji na basira ya fahimta ya ji fa ko yanzu mutum ya saba wa Allah in ya ga Allah ya jale shi to fa bai sani ba bai san abin da Allah yake nufi da shi abin da ya samu waɗancan in bai same shi ba bai sani ba to saboda haka ya gaggauta ya koma ga Allah ya tuba shi Allah yana da kofa in ka tuba zai shi ya karba eh saboda dalili shi yana da damar da wani bashi da ita in in ya ga dama sai ya shafe mutane ya kawo su amma sarki bashi da in yace zai shafe mutane sawa zai kawo masa wasu bai ba shi yake halitta ba haka kuma gwamnati ita ce za ta shafe mutanen tawa zai bata wasu to amma Allah yana da wannan dama ai ya ciccaka kafirai ya kawo wasu to saboda ka in ya ga dama ya shafe wasu ma zai kawo wasu wata iya usunun kunnuwa wa iyatun masu kiyayewa su kiyaye wannan kissa hafizatun masu kiyayewa su kiyaye lima ta zama abin da suka ji mana duk wanda ya ji wa'azi wajen annabawa har zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kiyaye wannan wa'azin ya sani da wa'azin zai tsira in ya karba zai tsira in ya ki karba kuma abin da ya samu wannan jam fiye da shi ma zai same shi فإذا نفق في الصور نفقة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية آه، وهملت الأرض نعم.
آه، فإذا نفك في السور كو؟
نعم.
فإذا نفك في السور نعم.
idan aka yi busa israfilu ya yi busa ta ƙarshe Na'am.
ta tashin kiyama Na'am.
idan na faka israfilu Na'am.
idan israfilu ya yi busa fisuwari fisuri a cikin wannan kahon Na'am.
an na fatal akira da busa ta ƙarshe Mm.
iya sani ta ita ce da ta biyu Na'am.
dama wani fika fisuri Na'am.
fasa yi kaman fi samawa da man fil ardi Mm.
illa man sha Allahu summa nufika fihi ukhra Na'am.
fa idahum qiyamun yanzurun Na'am.
za a yi busa ta farko za a nade duniya ne نعم busa farko idan israfilu ya yi Na'am.
wannan busa ta ƙara da komai ne Mm.
duk mai rai ne za a ɗauke shi to sai a bari Mm.
iya i- iko iya gurgurun yadda Allah ya ga dama Na'am.
to busa ta biyu Na'am.
ita ce kuma za a za a tashi tashin kiyama to idan aka yi busa ta biyun nan نعم nafqatun wahidatun Mm.
za a yi busa ɗaya lil fasli bainal khalaiqi za a yi wa halittu hukunci wa humilatil ardu Mm.
a lokacin wannan ƙasa da ake takawa ba ita bace an canja ta Mm.
yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar an canja ƙasa Mm.
Allah ya kawo wata ƙasa ya ajiye wannan ƙasa Mm.
wanda aka yi ta laifi a kanta aka yi ta zunubi Mm.
an naɗe ta an je an maida ta cikin wani hukuncin Allah Mm.
za a ɗauko wata ƙasa sabuwa Mm.
a kanta za a yi wannan tashin kiyama آه، وهملت آه، وهملت الارض نعم.
ان دوكي قسا ان كاو سابوا نعم.
والجبال دوا باب سوا لوكاشين نعم.
دو ان دندake su sun zama babu sun zama gari نعم.
rufi an dauke su daga inda suke نعم.
fa dukkata da katan wahidatan نعم.
an dandake su dandaka guda daya su نعم.
duwatsun نعم.
duk gaba daya sun zama gari نعم.
komai ya zama dama duniya ba za a dauke ta ba نعم.
sai kasa ta daidaita نعم inda yake da kori a buge duwatsu نعم duwatsun gaba ɗaya su zo su cike inda da yake da kori نعم inda yake da ruwa a ɗauke a ƙafar da ruwan to ko ina sai ƙasa sai ta koma flat shikenan komai yana ƙarƙashinta kuma ta zama daidai da daida babu tudu ba gangara نعم shikenan to sai a naɗe ta idan aka naɗe ta نعم to lokacin da Allah zai naɗe ta shi ya san inda zai ajiye gawawakinsa a cikin ikonsa to in in za a tashi kiyama sai a canjo a kawo wata ƙasa ita kuma a kanta za a kowa zai tashi to shine da katan wahidatan da katan wahidatan Na'am.
inna allaha tabaraka wa ta'ala khalaqa al-arda li bani adama Na'am.
Allah ya ci kasar nan saboda dan adam fakat shi kada ya ka halitta don don shi ya ka halitta wannan kasa نعم wai za hana intiqalu idan lokacin da za a dauke jan adam din gaba daya yayi نعم tudwal ardu sai ana da kasar ma sun maturakul jibalu kuma duwatsu sai a dandake su wata sai ruha ba'an mansuran Na'am.
su zama babu su kawai ba taɓa yin dutse a duniya ba fa yau mai zina wannan rana نعم ita ce fi zalika yau mai wannan rana Na'am.
dukkan fihin arduwar jibalu ran da aka dandake ƙasa da duwatsu Na'am.
waka ake waƙiyatu waƙiyatu masu nan tashin kiyama نعم rannan ne ba kiyama za ta faru idza waqatil waqi'a laysa li waqtiha kadhiba khafidatur rafi'a qamatil qiyamatu qiyama ce za ta tashi wan shaqqatis sama'u sammai za su keshe as-sama'u za su keshe aidan li bani adama saboda dan adam yunadi munadin za ya sa wani mala'ika yayi shela wata kurjin mala'ikatu mala'iku su fito ta tsalu rabba suna tambayar ubangijinsu aina ɗariƙo ina ne za a tafi kuma ina hanya kullu malakin ya shuku mahallahu minas sama'i faqat kowane mala'ika yana keta inda zai bi saboda zai je inda za a tashin kiyama as-sama'u la hadira fiha al'ana yanzu babu sama ba a bukatar da an cire sai ta ba kullu kalli bani adam da man halitta sama saboda dan adam da kuma an dauke dan adam ne wa hum sayantakiluna min hadha al-makan za su tashi daga wannan doron duniya su koma wani waje inda Allah ya tanada fa kullu malakin yashqu ma ta tahu min as-sama'i kowani mala'ika yana tsaga sama zai sauko وكل موضع موضع شبر في السماء فيه ملك ساجد او راكع او قائم كوني وجه عند ذاك اجي هنونك tsanin hannu ko takin hannu to akwai mala'ika yana nan ko yana ruku ko yana sujada ko yana zaune ko yana tsaye yana ibada wa kullu malakin shaqqa mahalluhu min as-sama'i hadha idan shaqqat as-sama'u shine Allah yake cewa idan shaqqat as-sama'u idan sama'u shaqqat wa hiya yawma idhin wahiyatun wannan rana rana ce ta raunana da ubati sama'u sama ta raunana al'ana yanzu ta zama ta yi rauni tsara karikat karikat ta tsatsage ta diru fil hawa'i ta dawo kamar yadda takardu suke tashi haka sama za ta yi ta tashi فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ملائكة سنة أساسا وأن سما جوانب السماء وإذا الملائكة وقوف حول بني آدم سيقى ملائكة سن سوكو سن سن كيوى جن آدم ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ألا سيسا ملائكة قد تقص za su ɗauko a ƙarshen ubangijinka su zai da shi saboda kowa kafin ya tashi ya samu a a tsaye an ta da shi harshen afirka kwakwan yana kan mala'iku kwakwan kwakwan mala'ikati mala'iku sun ɗauko wannan a ƙarshen samaniya ta mala'iku guda takwas ina mala'ika ta wani su komi ko kuma safu takwas amma ta kaddama kamar yadda ya gabata يومئذ توربون لا تخفي منكم خافية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية آه يومئذ تعرضون رنان za a bijirar da to alhamdulillah alhamdulillah za mu aje karatun mu nan insha Allah in ya so kawar lokaci sai mu ga abin da za a yi alhamdulillah sai mu samu dai in ya so kafin awai awar ta shiga duk komai sai mu kare ta cikin awa ɗaya ne na gaya alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah na tambayar mu ta farko ne tambayar yana cewa na tambayar mu ta farko ne tambayar yana cewa ya shehu mahaifiyata ce ba ta da lafiya ba ta samu daman ƙarisa azumin bara ba sannan bana kuma ba ta azumci ko da guda ɗaya ba to shin ya za ta yi za ta ciyar ne ko kuma ya za ta yi bai za ta ciyar za ta yi ciyar na in ta ciyar shi kenan dama ai mara lafiya Allah dama ya ware shi dama banda shi domin kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra eh mutum ba shi da lafiya ba zai ajiye azumi wasu malamai sun ce zai ajiye azumi kawai ba wai sai ya ciyar ba kawai zai bari sai ran da Allah ya ba shi lafiya sai ya yi in ko Allah bai ba shi lafiya ba shikenan Allah dama yana yana cikin rikon Allah to wasu kuma ya to ya ciyar a madadin azumin shi
na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu kamar yadda ya rubuto yana cewa ya shehu ina neman tallafin kuɗi da yawa kuɗi sun yanke a kaina na tambaya yake ya shehu ina neman tallafi kuɗi da kamar yadda ya rubuta yana neman tallafi ko shawari ne ko kuma dai amsa ya shehu ina neman tallafi kuɗi da yawa sun yanke a kaina masu kuɗin suna neman su kai eh, su kama ni wata uwar ɗaki na ta ce ni in koma wajenta da zama za ta biya min wannan bashi da yake kaina kuma akwai matsaloli da yawa in na koma wurin nata ina tsoro in na koma wajen nata zan iya zai iya yiwuwa ya rasa addini na da imani na to ya sani
inda zai rasa imanin sa da addinin sa gara masa ya tsaya a kama shi kamun duniya ya kuma su sauki a kan kamun Allah masu kamun a duniya ya ga kuce mutu mutane ne irin sa ba amma in Allah ne yake zai kama shi da mala'iku zai hada shi magana ya koma inda zai je ya rasa imanin sa ko ya rasa addinin sa a wannan bai taso ba ya kiyaye kansa bayan Allah ya jarrabe shi yanzu ba ya rasa komai ya dawo kuya yake sannan kuma wanda zai gudu ya koma wajen sa shine Allah shi ma in suka yi fada ina zai tafi ai ya rasa inda zai yi yawa ya tsaya din ya tarwa kuma Allah yawa inda yana da gaskiya Allah zai fidda shi eh Allah kuma ya biya masa Allah ya sa ya huta amma dai kada ya kuskura ya je inda zai rasa imanin sa ko addinin sa ba na na sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu idan zikirin juma'a ya kubuce wa mutum zai biya ne sannan idan zai biya din kuma guda nawa zai yi a ba zai biya ba Na.
suka yi juma'a in mutum bai same shi ba shi kenan ya yi asara sa sai wata juma'a eh ba a biya na na sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu ina tuki ne keke na fef nake tukawa sai mashin din sai wani mashin ya tunkuɗe ni sai na fadi ɗaya daga cikin fasinja na ta rasu daga baya sai eh, daga baya yan sanda sai suka sauya zancen zuwa cewa ni ne na tunkuɗe wancan sannan kuma suka kama ni to shin ni ne zan yi kafara ko kuma wancan ne zai in kafara dai ya tabbata wancan ne ya tunkuɗe ya su shi ne zai kafara na wanda ya tunkuɗe ya shi ya kashe eh shi kan dama yiwa shi din ma ya zama a cikin matattun eh shi kan ba zai kafara waccan ne shi ne zai kafara na eh dama wanda ya haddasa hatsari shi ne zai kafara ba wanda hatsari ya rinsa da shi ba Na'am, na'am. A ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i kamar haka, akwai wanda ya rubuto ya ce ya shehu muna nema a taya mu da addu'a, Allah ya ƙara mana buɗe a cikin kasuwancin mu. Amin. Sannan akwai kuma wanda suke nema a taya su da addu'a, Allah ya ba su nasara akan jarabawa, neman zaman lafiya, kariya, shiryar yara da sauransu.
Allah zai biya duka Amin.
ya biya su gaba ɗaya.
Amin.
To, alhamdulillah
Wan kawai lafiya za a gama mai gidan zikiri.
insha Allah a in Allah yadda za mu abinda ɗan lokacin mu da ya rage za mu Allah ya kawo mu wannan lokaci mun yi karatu mun yi azumi azumi ko da yake saura kaɗan Allah ya sa mu ƙarasa lafiya kuma Allah ka bi dukkan ayyukan da muka yi cikin azumi da wanda za mu yi a kan lokacin mu da ya rage to za mu ga za mu yi na a takaice dai su kwamiti na masallaci za su yi jawabi sannan kuma za mu yi addu'o'i da za mu yi wa ko ƙasa gaba ɗaya ma addu'a sannan za mu yi muta- wa mutane addu'a da kuma godiya manzala sallama na cewa man la yashkuru nasa la yashkuru Allah wanda baya gode wa mutane ba zai gode wa Allah ba So saboda haka dole mu gode wa mutane gode wa mutane shine gode wa Allah in ka gode wa mutane to ka gode wa Allah to amma akwai mu- wanda suka yi suka dauki ɗawainiya hatta ma kaddara mutumin da ya zo yana wucewa shi ma ya shiga ciki duk dai za mu yi wannan insha Allah bari mu saurari kwamitin shi tafsir din eh, suka gama nasu sai mu saurari duk abin da ya zama
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ba abinda za mu sa Allah sai godiya bisa ga wannan ni'imar da ya mana. Saboda ka muna gode wa Allah. Mun gode wa Allah, mun gode wa Allah. Yan uwa abubuwan irin shirye-shiryen da aka yi na tafsiri Allah ya sa ainihin shi yau kuma wani gashi za a rubuta. to abinda muka ji Allah samu amfani da shi amin shi kuma Allah ya kara masa lafiya amin ya kara masa lafiya amin mu ci gaba da moriya a dan wa muna yi wa godiya muna ga godiya ko jama'a duka godiya musamman dan bidiyon mu babu da ni kan ma babu abin da nake cewa a kan su sai dai ba da ta ta musu kai babu mu mai angon mu Allah ya kara masa imani Allah ya kara masa lafiya Allah ya kyauta zuriyarsa ya ba mu haɗin kai ɗari bisa ɗari sai da haka ni babu abin da zan iya cewa ma ga shehu ga babban na'ibinmu wala ya cilo ya yayan mu duk za a ji komi daga wurin su zai tabbai ki sama in ce wani abokai ba illa babu abin da za mu ce sai alhamdulillah don kuma abin da zan jawo hankalin mu a nan mu yi hidima yau ba naira biyar goma ba ne a'a a yi ta da musamman assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
lillahi Allah ya jinkirta namu lokacin haƙƙi zuwa zamanin sa sai ya haɗa saboda haka yan uwa babbar riba da muka ci ta wuce a yi mata lissafi kawai mu sai shi Allah mu Allah mu kar ka kalle shi a matsayin shehu gajali ko wani naka na nan fantali ba wannan bane ba haka bane alhamdulillah rahama ce ta kara sakowa mun kara samun ruwa bayanan da ya yi mana da abun da ikaranta mana duka sako ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba wa annabi Muhammadu ya sai gashi mu ba mu san annabi Muhammadu sai dai mun san shi duk wanda ya ji wanda ya gani ya ji ya gani in baka ji a haka ba in baka ga haka ba to baka ji ba baka gani wancan lokacin ma da ya same ka ba za ka ji ba ba za ka gani saboda haka mai wa Allah godiya wa Allah godiya zan dan tsaye da wannan layin kafin wani lokaci mu dawo in yi amfani da wannan dama in sake daukan wannan godiya daga kwamiti na shirya wannan tafsiri da sauran su iyayenmu da malumanmu da suke haɗuwa a wannan waje gaba ɗaya muna miƙa godiyarmu ga ainihin wayannan yan miliya ɗin da yake faɗa na fitiyanu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saka musu da dukkan anan muna yi wa Allah godiya wannan wace aba ce da da za mu kalle ta a wani wuri ko ko mu ji labari sai ga shi wasu ne daga cikinmu yadda Allah ya zaɓi shehu ya ba mu ya rike mana wannan haka Allah ya zaɓi wa'annan ya sa daga cikinmu suka tsaya su mana wannan hidima ba wani bako ba ne kar wani ya tunanin wannan wata gudunmawa ce da wani ko ɗan siyasa ko wane ne ko wane ne a'a wa'anda kake ganin su suka yi wannan ya ishe mu alfahari zamanmu an nuna maka karɓaɓɓiyar zama ce Allah ya riga ya yarda da ita duk ma wanda yake so ya kawo tasa gudunmowa ya zo mu tafi tare amma tafiyar mu mu za mu iya tafiyar da don haka yadda kake ganin su suke tsaye a nan suke wannan hidima su ne suka shirya hidimar gaba daya har da na'urorin da kowa yake kallo kar ya ɗauka wata hukuma ce ko wani gidan radio ko gidan tv ya ba su su suka shirya abun gaba daya sai dai su gama su dauka su turawa gidajen nunawa da kuma masu yadawa kuma ina wa 'yan uwa albishiri su sani daga cikin hidimar da suka mana a yanzu zaman nan da muka zauna da shehu yake gabatar da wannan tafsiri kar ka ɗauka mu ne a nan fantami ko nan gombe ko a najeriya ta wuce nan ba afirka ba duk duniya mai bukata ya kakar kuma duk su suka ɗauka suka tura suka kai kowa idan ya kalli wannan abin magana kun ganta abunda take ɗauka da abunda suke cikin na ɗaukan shehu to sukan tura inda za a ɗauka a je a yada ba ma a najeriya ba ne daga ghana can za su tura a je a watsa wa ba afirka ba duk duniya mai bukata ya kama ta can sai gashi muna zaune shehu yana karatu wannan babban alheri sani babban alheri ne babban alfahari ne shi yasa zan sake nanatawa ba gwamna ba ne ba minista ba ne yayi su suka mana wannan aiki ɗawainiyar su ce kuma namu ne ba baƙi ba ne ‘yan uwanmu ne a ce ya iske mu mai wa Allah godiya ne musu kyakkyawar fata tudun da suka hau suka mana wannan aiki ya Allah muna roƙonka albarkan annabi Muhammad Allah ka hawar da su su tafi can can can can can saboda kowa ya shaida dukiyarsu ta sai dina abubakar dukiyarsu ta sai dina usmanu ne da su abdurrahmanu ma'auf wayanda suka tsaya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi hidima da dukiyarsu to kace da ta tabbata su sun tsaya hidimar kuma ba ta dukiyar ba ne kadai da jikinsu da komai nasu tare da to Allah ubangiji ya kara musu albarka Allah ya kara dukiyarsu Allah ya kiyaye mana su Allah ya ja kwanan su muna yi musu addu'a ba nan kadai ba har abada ba za mu rabu kuma Allah ya yawaita irin su amin muna kira ga dukkan matasa ba na fanta bi kadai ba a'a na gombe da dai sauran nahiyoyi jihohi gaba daya da su koyi da irin bai da su tsaya su yi hidima da abun da Allah ya ba su shine babbar shaida Allah ya musu saboda haka muna godiya muna godiya ba su da iyaka wannan layi ma mun aji kafin mu dawo za mu ci gaba da layi na uku shi ne a madadin wannan kwamiti wacce ta shirya mana wannan tafsiri da shirya ya hidimomin nan da sauran dattawanmu da malumanmu a na sake ɗaukan saƙonmu gaba ɗaya na godiya zuwa gababanmu mai anguwa Allah ya saka masa dare gudunmowar da ke bayarwa abun da ya shafi wannan harka tamu mu ba mu isa mu she komai ba sai mu sha Allah Ubangiji ya ja kwanansa Allah ya ƙara wa zuriyarsa albarka. Duk abin da ya shafi janibin nan kowa ya sani daga firamarin nan irin hidiman da ya yi har aka dawo wannan harka Allah Ubangiji ya saka masa da alheri. Kuma muna masa albishiri wallahi tallahi billahi da zira ilaha illa huwa. In dai a janibin wannan harara ta shehu aka tsaya aka yi hidima aka yarda da ita da duk abun da ake bukata insha Allah fauka zali ba ma abun da ake buri ba a'a abun da ma baka sa tsammani ba Allah zai iya saboda haka muna yi maka albishiri mai anguwa da kai da zuriyarka duka insha Allah kun fara ganin ci gaba har illa ma sha Allah kuka tsaya aka tafi da ku kuka ci ga hidindimun nan na wannan halana to insha Allah an tafi kenan Allah ya alheri muna muku godiya a yan uwa zan tattaro gaba ɗaya mu mu yan kallo gaba ɗaya mu sheto mun juya gaisuwar da godiyar mun ɗauke ta ɗungurungun mun tafi wajen wannan kwamiti na shirya wannan tafsiri musamman a ra'asihin mala yusuf da sauran abokanan aikinsa Allah wani yi saka musu da dai duk abin da muka gani duk abin da muka ji duk abin da muka gani a dalilin su ne ba za mu ce musu komai ba Allah ya tsaya musu Allah ya tsaya musu Allah ya tsaya musu yanda suka tsaya mana Allah ya tsaya musu hidimar da suka yi ita ce hidimar da sayyidina Usman Allah ya kara masa yarda da yawa annabi hidima Allah sallallahu alaihi wasallam san da ya kira ubangijin sai ce Allah ka yarda da Usman da yarda da to saboda haka Allah muna shaida maka da shehu da almajiransa da hadimansa mun yadda da wannan kwamiti ya Allah albarkacin shehun ka yanzu Allah ya tsaya musu Allah ya tsaya musu Allah ya tsaya musu Allah ya saka musu da alheri yana daga cikin program din mu bayan godiya yan uwa bakin mu saboda hadiri ba su samu isowa ba mun yi magana da jama'a da dama shugabanninmu malamai da sauran a wakilai daga gidan gwamnati wanda da duk mun sa tsammanin zuwansu amma sakamakon hadirin nan Allah bai sa sun zo ba Allah sa haka yau shi alkhairi saboda haka dama mun sa ka'ida karfe sha ɗaya ya zama da duk abin da za mu yi a nan mun rufe shi saboda mu koma babbar fada shehu ya dauke mu kai mu fadar annabi muhammad ce mu yi haka mu yi haka kafin saboda haka zan kan tsaya a nan a madadin wannan kwamiti da iyayenmu da shi mai anguwa da sauran dukkan yan uwa addu'ar mu ta wuce godiya a gurin shehu sai dai kawai Allah Allah Allah Allah Allah ka san me muke so Allah ka san me muke so ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ubangiji ka ƙara masa nisan fara Allah ka muku ka ƙara dan fara zukatan mu zuwa gare shi to alhamdulillah ɗan uwa kamar da na faɗi kun ga wannan igiya da aka ci da ita yanzu wallahi in ya muku da dama in ba ita ba da ba mu zo ba a waje nan duk wanda yake cikin masallaci bai san me ake a waje ba duk yadda muke cika masallaci nan a waje sun ninninka mu ba iyaka da cikin kuma albarkan wannan hidima da wayannan suka yi shehun yadda muke tare da shi a can ya fi daɗi a waje ba eh ga shehu ga iska duka an hada shehu komi yana nan yadda kake kallon sa nan wancan ya fi ga kallo mai daɗi saboda haka Allah dai ya sa ka musu da dai Allah ya kara musu albarka yan uwa kafin mi kafin magana ga shehu ya sake mana addu'o'i zan dan gangara ne a ƙarshe wanda nake roƙon yan uwa mu sani kamar da ya gaya mana ɗazu duk wani abu da ka sani karatu karanta shi ake yi amma wallahi albarka sayanta ake yi karatu sai an karanta amma albarka sai ake saboda haka yan uwa yan agaji duk inda yan agaji suke musamman waɗanda ba suna cikin wa'annan ayyuka ba daga waje zuwa cikin masallaci su zaga yan uwa mu yi hadaya ba irin yadda malam ya faɗi ɗazu ba hadiya ta iyaka kowa ya hidima gwargwadon ƙarfin imani mu yi hidima don Allah ‘yan uwa don kanmu don neman albarka ba don cewa ba ruwan cewa da wannan bai zuwa gidansa da shi kowa shaida ne sanin ku ne wannan kun fi kowa sani saboda haka ‘yan agaji banga kun fara aiki a cikin masallacin nan a waje a samu yan agaji malam mai agaji da kake bakin taga ci gaba da karban hadaya a hannun bayin Allah yan uwa mu ba da hadayar nan mu ko ita ce tamu manzala sallallahu alaihi wa sallama ya wa'azanci al'ummarsa tabansa da ya zamani da su amma ƙarshen ana son a ci gaba shi ne sai gayyace su su zare ta kuba a fita tafi yaki amma kafin a tafi sai an tara hadayar da za a bar ma waɗanda za su kula da gida sannan a rike wanda za a yi guduri gurin tafiya mu ko mun kuta zare wa'annan takuba din muna zaune to mu nemi albarka yanda kowanmu zai samu biyan bukatarsa da kuma zai samu kariya ga abun da yake tsoro gaba daya Allah ubangiji subhanahu wataala ya taimake mu ya mana jagoranci albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kan cika ku da surutu kafin su masu aiki su gabatar za mu ba mu ci shehu a ya sake dan caccafa mana mai bayan abun da ya shayar
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allah shi abin da kai masa godiya ne in kai ibada sunan ibadar godiya ka gode wa Allah da ya halishe ka bayan ya halishe ka yi ka musulmi ya yi ka cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya baka damar da za ka nemi kusanci da Allah ne to saboda haka duk abin da kake wa Allah kuna masa ne a matsayin godiya saboda haka alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duk shekara muna ganin Allah yana ba mu dama kuma Allah yana ba wa bayinsa dama roƙon da muke wa Allah daman da Allah yake bayarwa a cikin watan azumi Allah ya sa bayan azumi ma Allah ya ta bada wannan dama ibadar da Allah yake bada dama ake yi a cikin watan Ramadana Allah ya sa bayan Ramadana ma Allah ya yarda ita wannan ibadar amin azumi kadai ba ba shi kadai ake cikin azumi ba muna ganin duk salloli masallatan shi ka suke yi dukkan su kuma mutane ne suke tahowa saboda mai saboda wannan wata mai albarka to Allah ya yi ta ba mu wannan dama ko bayan watan ya zama abin da muke yi ko da yaushe mu dinga haduwa muna yi in dai muka samu wannan to insha Allah duk matsalolin mu ko sun kawo Allah ya kawar mana da su Allah ya dauke bala'o'i a ganin lokaci ya zo da suka sai dai mu yi addu'a kawai lokacin ya riga ya shiga bai fi minti biyu ba ya rage ko minti uku alhamdulillah muna gode wa kowa da kowa godiya da kowa ya ji ta an gode wa kowa kuma muna gode wa masu yada wannan karatu da sauran karatu suka ma gaba ɗaya na duniya da inda musulmi yake ko muna fata Allah ya ba wa dukkan musulmi haɗin kai Allah ya ba wa dukkan musulmai zaman lafiya Allah ya ɗauke wa musulmai dukkan fitintinu da badawoyi Allah ya ba wa musulmai kwanciyar hankali Allah ya ba wa musulmai shi gaba Allah ya kiyaye mana ƙasashenmu Allah ya zaunar da mu lafiya duk abin da yake tada hankali Allah ya ɗauke shi Allah ya ɗauke Allah ya mana maganinsa barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kalle mu albarkan wannan wata mai albarka Allah ya kalle mu albarkan wannan littafi da Allah ya fi zuwa cikin karatu Allah ya kalle mu Allah ya kalle mu Allah ya mana rama kada Allah ya mana aiki da halayen mu Allah ya mana aiki da rahamarsa Allah ya shimfiɗa mana rahamarsa Allah ya shika mu da rahamarsa Allah ya yi albarka alhamdulillah za mu yi addu'a za mu bayar a mana addu'a ka kawo guda uku haka a asirin da
kalamar sirrin ne a kodin ya taɓa da zuwa san ali a ali
amin amin
karatukan da suke zagawa ana yadawa da nunawa a cikin yana nan kamar yadda kowa ya sani har bayan azumin za a ci gaba da yi sai an kayan sa karatu domin sha bakwai ne suka saka sauran duka gaskiya tv gaskiya tv gaskiya tv a ci gaba da kamawa karfe takwas zuwa karfe tara na dare a ci gaba da kamawa bayan sallar ma za su ci gaba da sakawa har an ci gaba da kuma yadda aka sani jawara tana nan an rufe karatu ma akwai jawara za a dawo karfe nan to karfe tara za a zo da jawara kafin da sallar insha Allah a yi addu'a insha Allah to mara suwa fatiha da salatu ma